fahimta ta ko to kuma kullum ba a ce ka jira sunna ta Allah ba sunnar Allah kuma iri biyu ce bayan wannan akwai sunna jariya akwai sunna khariqa kuna ji na akwai sunna me akwai sunna kuma khariqa khariqa mai faruwa yadda Allah yake so shine an yi qawluhu kun fayakun to karki jira wannan sunna jariya ke aiki to wannan kenan akwai kuma sunna adiya sunna ta al'ada misali sunnar mu ne mu hausawa koko da kosai abincinmu ne sunna ce ai ko ku gane ba ne cin tsutsa ba mu saba ba ba sannan mu ba ne a china kuma abinci ne kuna fahimta ta ko da aka suna kiran su as-sunanul adiyya sunna ta al'ada babu laifi ai aiki da ita in bata ci karo da sunna shar'iyya ba ka ɗauki misali a wannan masallaci na in za a ɗaura aure akan kawo goro akan kawo goro akwai ayar goro ayar lazina amanu atu goro ai babu wani aya to amma kuma karkace da mu laifi ne a sunnan mu ce al'adar mu ce kuma al'adatu muhakkamatu ko ku gane bane to wannan shine sunna a al'adar mu in ka zo ɗaurin aure sai a ce wan uba ka je ka wakilci ango ai saboda zumunta ce ana kiranta sunna adiya ta duba ita muke magana kai ba sunna ta uku ita ce kashin maganar mu as-sunnan nabawiyya sunnar annabi muhammad yau wato an zo wurin wannan muku shimfiɗa ne don ku kiyaye da kyau sunna ita ce kullu ma usira wa ukhidha wa fuhima عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكانت قبل البعثة أو بعد البعثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم wannan shine mafi gamewar tarihin suna goma idan ka ce suna ku ji da kyau duk abin da aka hango aka fahimto aka karanto aka ɗauko aka gano daga annabi muhammad magana ce suna kauliya ko aiki ne suna fi'iliya ko ya ga an yi bai hana ba suna takririya wannan ita ce suna duk ɗaya ne kafin a ba shi annabci ko bayan ka domin Allah ya riga kare abin shi tun kafin ya zamanto an aiko shi zuwa ga duniya iyaye na masu girma kuna fahimta magana ta kuna fahimta in na ɗan yi zariya zan tsaya in yi tambaya don Allah ku kiyaye dan makasudin wannan shine wa yasa zo ai an yi karatu wala na manci mai aka fada wannan ba shi bane makasudin dan ke ma ki iyar ballighu anni wala aya to bayan wannan ta'arifi to sunna kenan to tunda yake haka ne kuwa a takaice sai mu ji zuwa kundin muhadara to ya matsayin sunna a musulunci ko kuwa idan kika ce matsayi yawai mu hausawa ne me matsayin uba gada kai ba ka sani ai wabda walidai ne sana me matsayin miji ga matar shi mata ga miji hunna libasun lakum wa antum libasun lahun kaga matsayin kenan to me matsayin sunna sunna tana da matsayi a qur'ani a gaba kamar guda uku ko hudu ku ji da kyau sunna ita ce ash-shariha al-mufassira al-muwaddiha likitabillah ita ce ke fassara qur'ani kuna fahimta ta yanzu malamai ba muna tafsiri na ramadan a wannan masallacin ba to abinda malamai ke gaya mana an sharhi ne dole mu ɗauko daga bayanin su to ita sunnar annabi muhammad ita ce ke bayyana qur'ani duk wanda ya ce ba shi ba ita to qur'ani ma ba shi ba shi ko kalli hausa ta ba shi ba shi shi din farko wa kenan ku zaki ji duk wanda ya ce ba zai bi sunna ba to ba shi ba shi shi din farko shi wannan mutumin shi na biyu ƙur'ani sun yi baran-baran kenan kuna fahimta ta domin allah ya faɗa a cikin sura mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka Allah ya fara suratul nahl wa anzalna ilayka ku ji da kyau mun saukar gare ka dan girman Allah ku gani wannan kaɗin wa ake ne duk duniya har ƙasa ta nade ba wanda ya ce ta wannan kashi ake nufi mutum ɗaya ne ke da wannan kawalatun na sharfi wa anzalna ilayka Allah ya ce ilaykuma ya ce ilaykunna kuma ya ce ilayki ya ce ilayya wa anal miskin abadan wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikra me azzikra ne a a Allah ya ce qur'ani ne to bari muku tsallan ba da ke ku tambayi masu surutun qur'ani zalla da yace wa anzalna ilayka dhikra yaya sai mu ce menene zikira ku faɗa he qur'ani yake nuni ina Allah ce qur'ani nan ne ce qur'ani ko kuma kun ci ba ku da ainihin hadisi sai ku to ku ga ya mana anan qur'ani ne Allah yake nuni jahilai ne batattu mana za mu je fitar mawai da yawa ku rike ba muna faɗa da muna jin daɗin haka ba amma dole mu ji daɗi wajen bayyana gaskiya saboda ƙarya a yi mata tibbir a ganta ƙara ƙarya ƙarya ce gaskiya gaskiya ce يا رجلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر عرفتنا أفهمتنا وأدركتنا فإلى متى أين تلك السنة سنة علاقة بالقرآن أمس أينا هو أخذوا هدو don wannan zai kara fito maka ok ashe ga matsayin suna a musulunci nace da kula farko mai suna ita ce ne mai sharhi mai fassara ƙur'ani har na ba da aya wata aya ni fa haka nake ba sai kun ba da lambar aya ku ba da lambar sura da lambar aya ku haddace hadda aya na'am wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikr qur'ani me yasa qur'ani shine zikir sai ka ji sura mai lamba goma sha biyar aya ta tara ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu to ashe zikr anan qur'ani ake nufi saboda qur'ani sashi na fassara sashi saboda Allah ce mun saukar maka da qur'ani dan kai bayani yawa to tambayar tsakaninmu da Allah annabi yayi bayani ku ba da amsa yayi bayani kun tabbata a ai ba ma shakka wa nahnu ala zalika min ash-shahidin dan yace ya wa rasul ballighu ma unzila ilayka min rabb wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wala saka min an-nar cikin sura ta biyar kenan nabi ba sabai suka ce wallahi hatta tsuntsuwa mai fiffikawa a samaniya in akwai ilimi game da ita annabi sai da gaya ya salam to ashe aikin sunna na farko bayyana ƙwaƙari ga misali a cikin suna ainihin ta biyar aya mai lamba tamanin da biyu Allah ta'ala yana cewa me الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأن سكي إيماني بس ذكر كت إيمان سد ظالم شيما وأن سكي دنسوا تسي سابر سكت يا رسول الله وي ظالم شيء أيكم من يسيتي باوان ظالم الله كيف يبقى kaga suna ce ta musu bayani ko ta musu sharhi su zo manci zalunci kamar mu'amala a kasuwanci tsakanin karfe suka ce in dai wannan ne to mun shiga hukunci ba shi ne Allah ke nufi sai annabi ya ɗauke su daga fahimtar wannan aya ta tamanin da biyu ya kai su aya mai lamba goma sha uku a cikin sura mai lamba talatin da ɗaya suratul lukuma inda Allah ce ne يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تقلبكم يا أنا كرك الشركة تكاكنا صحابيك لما إما فرمين جبان من الله فتصل شو قرآن يبا سيد السنة في بياني كي أول الزمن يدبا كوبا أي بكي مكان كعدل شيبا كشي هاي ما رمنا مكان عنه ko kun san cikin su akwai wanda suka ce a'udhu billah shi fa annabi kawai kawai dan kawo wasu mutane kawai ya kawo ba shi da ya wata magana kafirai ne fa bari mu da malamai suka bada fatawa kan su zan gaya muku asalin wanda ya fara ma kawo na inkarin tun a 1860 wani abu a india kamar yadda mai aunul ma'abun shamsul haq abadi ya faɗa magana muke ta ilimi ba ta kada kwakwalwa ba ɗanya ɗanyar kwakwalwa shi yasa wannan ba ƙarfin karatu ba ne ko ba na son ba na son mu gaya muku abin da ya zarce kila tunaninku ko manya ne kuna da ilimi kwakwalwa tana iya isti'adi na abin da aka faɗa kawai dai Allah ya dace da mu kuna fahimta ta na biyu Allah tabaraka wa ta'ala yace me وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا كان سكن بقرة نتقيت آية وجر آية قريدة تمانين دا شدة قبل هروب الله Allah ya ce ku ci masu azumi ku ci gaba da cin abincinku ku sha har sai farin zare ku ji da kyau ya bayyana daga bakin zare wani sahabi mai suna adi ibn hatim sai ce to farin zare bakin zare ba ne ba ne sai ya taho da kwanan abincin shi na sahur fasan mai yi sai samo zare fari ko igiya fara da igiya baka sai danne su da filo sai ci ya ci sai ba ce ɗauke farin da ne mai bayyana wata gobe ya ci gaba da cin abinci ba haka ake nufi ba bai daina cin abinci ba fa sai da gari ya waye ka ce eh ga fari ga baki wannan ba sahabi ba Allah bai da shi ba amma bai fahimci Qur'ani ba sai Allah bai ce kai ba haka ake nufi ba ai farin zare ana nufin hasken alfijir bakin dare duhun dare to dan Allah ya kai mai ƙarfin ƙur'ani zalla ka kai sahabbai ko da sabon ma kuna raina su to ya fahimci ainihin ayar ba fa sai da annabi Muhammad ya bayani karkashin ne wa anzalna ilayka dhikra ko ba haka ba sura ta 16 aya 40 da kenan waɗannan su ishe mu gaba ta farko ta alaƙar ƙur'ani da sunna sunna da ƙur'ani don haka ne babban malami al'imam kuna min sunan shi abdurrahman al-auza'i limanin mutanen siri yake cewa ku ji mai ce ya ce al-ƙur'anu ahwaju ila sunna min sunna ila al-ƙur'an beautiful statement don Allah ku faɗa alƙur'anu ahwaju ahwaju ila sunna min alƙur'an ila sunna ya ce ai ƙur'ani ya fi bukatuwar sunna sama da bukatuwar sunna zuwa ƙur'ani kun gane wani hausar kuwa wanda ta gane don Allah ta daga hannu zama mai ta yace qur'ani ya fi bukatuwar sunna sama da bukatuwar sunna zuwa qur'ani kun fahimta musa ya to sai imamu shafi'i sai warawa shi kaga daga ba ta ce li'anna sunnata taqdi al-qur'an saboda suna ita ce alƙalin qur'ani ko ku ba ne bane magana a dunkule da magana wawa mai fassara dunkulalla wacce ta fi bukatar wata mai warata to shi ne ƙur'ani ya ba mu ijimali annabi ya bayani saboda shi ne allah ba shi lasisin bayyana ƙur'ani waccan ne aya wa an zanna ilaika zikira litin bayyana kuma wallahi ya bayani alayhi salatu wasalam kun gane ko kun gane to da ka ga wannan ita ce gaba ta farko sunna tana fassara qur'ani ita ce alƙali shi yasa ko lokacin tafsiranmu muna da at-tafsir bis sunna tafsir wato wanda yake sunni as-salafi fassara mana qur'ani da qur'ani ko qur'ani da maganar wanda aka bashi lasisin fassara qur'ani ba bukatar ra'ayinka dan ba wai ake maka ba kai ba min ba kun fahimce ni ɗaya kenan na biyu alaƙar ƙur'ani da sunna a mataki na biyu ƙur'ani ko kuma ce sunna takan zo ta tadda ainihin hukunci an gane ko an yi itlaqin shi an sake shi sai suna ta masa da baibai kun gane yawa ta yi da baibai wa Allah wa ulil to kaga wannan a sake aka ce a yi ma Allah da'a ai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shugabanni ma haka to in ka bar shi a fili sai ka ce kowane shugaba ai Allah ya ce wa ulil amri minkum to sai hadisi la ba'ata a illa bi ma'ruf to ashe kenan sakin da aka yi ayi da'a sai idan shugabanni sun yi ma Allah da mu da'a kenan ashe ba magana ba ce sakakkiya yana daga cikin aikin sunna ta yi da baibai kan abin da aka saki kamar mutum ne ya ce da ke kauki ta ce da ke duk abinci a gidan ki ci duk abinci to sai aka kawo abincin marayu za a basu ke kuma ba maraya ba ce kya ci wannan to yana wancan umarni sai mu ce umarni ne saki ba kaidi an mai da baibayi annu misali mai gwari-gwari la'anna bil misal ya tadu bil maqal kuna fahimta ta kuwa na uku na bar a takaito nan na uku sunna takan zo da ma doka babu cikin ƙur'ani kuma ya tabbata ƙwarai akan ce a sunna ta'ati litu'assis ga misali dan Allah mata nawa ne Allah ya haramta auren sa ƙur'ani in kin sani ki daga a ƙur'ani mata nawa ne haramun namiji auren sa ku bani figa da ku bani adadin so nawa ne ku hanzarta lokaci na tafiya mata nawa ne haramun gani da aure su ya sara na malama a ƙur'ani na guda biyar kawai ya kaɗan malama na'am kin manta ayar to ba ni adadin ba ni adadin adadin ya salam goma sha ɗaya wani abin ya zama zaɓi samta حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات أنت الله يبوا كبل سافن ذكي وأمهاتكم التي أرضعنكم نوى وأخواتكم من الرضاعة نوى وأمهات نسائكم نوى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فهدن عليكم نار وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم نار وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد لا إله إلا إن الله كان أتكلم كان أستغفر الله سورة النساء aya ashirin da biyu cikin abin da nake tunawa to ka nan a wannan ayar mata nawa ne yawwa to sai ku koma farkon aya wala tankihu ma naka aba duk matar da babanka ya aura haramun ne ka aure ta ko da ko biyu ne da kuka rage to sai ki hada da wannan adadi 13 plus 1 nawa yawwa sai ki je kan izo wal muhsanatu minan nisa nawa kenan matar wani ka aure ta ita ce motsa na rai to wannan shine jimillar mata sha biyar da suka haramta ban gane ko kun gane ba sai sunna ta ƙara mata uku eh nawa kenan ashe ya ku mazaje haramun haramun haramun kawar mata sha takwas duk zakwaɗi ɗinka duk kwaɗayinka kwaɗayinka haramun ne waɗanne ne to haramun ne mutum ya auri mace kuma ya auro ƙanwar babanta ka gabata cikin listin na ai shi ne ya ne tunki ala ammati hakin nawa kenan in kuka haɗa da ƙorani sha shida ko to kuma wannan ka ga ɓangaren uban kenan akwai kuma hala yar mahaifiya haramun ne ka auri mace ka auri yar mahaifiyarta nawa kenan nawa kenan to kuma haramun ne mutum ya auri 'yar mutumin da aka shayar da su nono tare aka ce su ba za ka auri 'yar hamza bai ce hamza ai mun sha nono tare sai aka yi kiyasi akan wa hatuku min raba'a sunna ce ta kawo wannan kuma tabbatacce wannan ana kiransa aziyada ta'asisiyya kuma hukuncin Allah ne saboda man yuti ar-rasul faqad afa Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim tasima kun fahimta dan Allah kuna gane gane na kuwa yanzu nan an sami alaƙar qur'ani da sunna a gaba nawa kenan na'am a gaba nawa a gaba nawa uku ko to ku rike wannan ko ba mu wuce gaba ba ai wannan ya isa ya nuna muku a a a a matsayin sunna a musulunci dole sai da sunna dole sai da ita domin wancan aya da muke ta maimaitawa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi sannan Allah ya faɗa a sura mai lamba 24 aya mai lamba 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke sa umarnin manzon Allah su kiyaye kada fitina ta same su malamai suka ce fitina sai bid'a ta dara a zuciyar mutum ya halaka saboda ya bar annabi alakar sunna a mataki na gaba sunna bayan ita ke sharhi bayan ita ke ainihin تقييد المطلق كما بان ita ke me na ita ke yin kari kuma na ga muku karin ko ba wanda ya sai wannan kari in ba manzon Allah ba dan ya isa ne Allah ya ce hukunci shi hukunci ne sunna kuma ta kan zo ta tadda nassi gamanne ta takaita shi an gane ko gamanne ta takaita shi wannan yasa malamai suka samu khilafa wanda ya ce da matarsa ya sake ta saki uku tashi guda tashi guda kwarai mutane suna yi kuje cikin sunan abi dawo da hadisin rukana wasu kan ce abu rukana Allah suna shi da rukana ya saki matar shi wannan gama mai amsa sai ce la kamar da ta saki ɗaya ne ba mai bayanin ƙwa'ani in ba annabi muhammad to bayan mun ji wannan in tambaye ku allah ya ce a yi sallah ku waƙi musalat sallar tafi harka nawa ce a yi na a ƙwa'ani a yi na allah ya ce a yi sallah raka ya biyu wa ya bayyana mana واتموا الحج والعمرة لله بقرة كنا آية 196 شن مي حج دا عمرة يا أكي ده الله كجاب ويأتي أمانا لبيك اللهم لبيك القرآن يأتي كي هاجي واتموا الحج الحج التمتع والقرانة ويمنا بياني سيكتب دكا أجأ النبي جيبي هلكك كيفك والله in zaki je haji Allah ke ku haji masu zuwa haji ku fara karanta manasi ku tun ku zo gurin su malam su fara muku gwari gwari karki je ki hajijiya akwai haji akwai hajijiya da ke shi mu da hajijiya to biki karatu mutum an gane ko dan haka ya jama'a Allah ce mai haji ce ya zamu yi sai annabi ya faɗa cikin hadisin jabir ya ce kunu anni manasikakum ku zo ku zo ku ɗauki samfurin hajji daga gare Allah ya ce ku yi hajji ya za mu yi sai mun je zuwa ga annabi saboda Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba hamsin da tara aya ta bakwai ya ce wa ma ata kuma rasulu fa kuzuhu wa ma na haku na hanta wattakullah inna laha shadidul iqab duk abin da ya kawo ku rike to hukuncin zuwa ku da abin za ku ji tarihi su nan kuna fahimta ta ku gaya min na ambaci gabar alakar suna da ƙur'ani gaba na na yawwa mata nawa ne suka haramta aure su a ƙur'ani guda nawa sha suna ta ƙara nawa ku kawo su na malam suna da suna suna wallahi ina so a ringa rike karatun ne duk lokacin da su malam ke muku karatu ku ji da kyau ku ringa zuwa da alƙalami abinda malamai ke faɗa in kika bari sai ya zirare na haka suka ce ilimi rubutacce haddatacce ilimi jiyayye gudajje a gurguje wace ce e wanda aka sha wannan ai karshe na kawo da ai misali ana ba da misalin sai na hamza ko ƴar uwar mahaifi amma da kuma ƴar uwar madalla khala da kuma ƴar mutumin da aka shayar da kai nono kan da babanta shi yasa bari in shigo muku da wani shedanci da turawa ke yi akwai abin da suke kira the milk bank كأن متن wato bankul halif kun sa wanda suke yi sai mutum ya je turai ya zo da yaro da ce wallahi wannan yaro ya ki shan nono uwa muna tsoron kare game da ciwon kwashako ilimin kwashako ya zama jin da malnutrition to sai ka je ka zaga ga nonon mata ina nufin ruwan nono an tatse an sa a cikin kwalabe reron an jira ya ce ina son ruwan nono an gyara shi distilled ba matsala can ce ai this is hygienically produced akwai hygiene to sai ka ɗauka ka ba ya shan ibn uthman ke ce haram ne Allah kuwa mata ne kawai aka suka ba da ruwan nonon su aka biya su kuɗi wai aka ajiye ko da yaro baya karɓar nono ta ce mu je ainihin asibiti akwai milk bank mu je mu ɗauko kuna jin wannan shaɗanci to malam ya ce a garin wannan shan nonon wata mariyar ta sha kwaɗu ku yi aure abinda ake gudu a wakatu ku milar raza kai ba ku sani ba ko ba ku binci saƙon ba ne to waɗannan duk ku binci su to bayan mun ji wannan الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من فاسعوا إلى إن أي كرا دان صلى الجمعة كسوري زوا ذكر الله ذكر الله أنا بهني نعم هذا الله يفعل ميتي كيف كتي بارون كذا أين حديثي يا كسر صلى أكيد الله يتي فاسعوا إلى صلاة الجمعة بقى muka ce ba ruwanka da hadisi ta gaba ta ce ko ba ku fahimta ba ne ok sannan idan nudiya in an yi kira wai kira ne ya ake kira lokacin sallah ya yi jama'a ku taho ku taho ku taho shi ne kira ɗin to ya kiran yake Allahu akbar Allahu akbar a ina mu hanifa ku rike hujjoji ne kuma waɗannan batattu ne menene kiran sallar annabi ne ya koya mana da kiran sallar to ka ce ba wanka da magana annabi kenan baka san kimar sunna ba ko ba ku fahimta ba ne ko ba ku ganewa ne Allah ya ce me الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن قال المن cikin bakara aya 175 waɗanda ke cin riba to da Allah tambaye ku mece ce riba Allah ya ce masu riba mece ce riba Qur'ani ya mana bayanin mece ce riba waye bayyana riba yar oki sai ta baki rancen naira da wuta to in kika tashi biya yana ke bayanin dubu da ɗari biyu wannan ɗari biyu mece ce ana kiran ta riba mai a cikin sunanta mai ya jama'a yaya sunanta a yau kyan nuna wata fice kudin ruwa? to wurin ba ku zaɓi ku zaɓa a sunanta ribal fadl b ribal nasi'a c ribal muzabana ku ɗauki ɗaya ribal ribal ما شاء الله تؤال بركة لا يتوجه سننتبه ربا النسيئة duk bashin da aka ɗaga kafa ka biya daga baya haramun ne ita ce mafi shaharar riba a gun larabar jahiliya ta ƙwari da mana rabar da ke da ke ƙarƙari a littattafan arabiya suka ce riba a ziyada kenan wahar ramar riba wahar ramar ziyada kenan ziyada fito a tsayi ziyada abincin gida sai ka koma zuwa da sunna sunna muhimmancinta wallahi ya fi muhimmancin kai da gangar jiki Allah kuwa ka kawo da sunna ka kawo da musuluncin idan kai ja in ja da ita wallahi sai mutum ya zama riddaddin kafin Allah ka kyashe mu wai aka ce ai suna nan suna roƙon yan boko to ai yan boko ka ce ai mu boko a mu boko iri biyar ne akwai boko aqida akwai boko fahimta akwai boko yahudanci akwai roko koko da kosai ya kwarai ko koko da kosai muna gwargwadon kawar gwargwadon kaurin kwali gwargwadon ce ba ne kun gane ko the higher the qualification the bigger the salary shine boko koko da kosai ke amma mun yi boko ne mun yi boko amma ba mu yi boko boko ko a wuta ba rubillah boko sai mun musulantar da shi ya dace da Allah ya ce annabi ya ce shi yasa muke ce a for Allah ba ma ce a for apple apple da b for bismillah c for charity sai d for da'awa d for du'a duk ɗaya ne duk wata ji cika wata e eh ba a isa ba za ki sa i ya zama ihsan ko a to ai in ba wata yi a gurguje in ba ku samu larabci ku nemo kalma mai ma'ana sai mu ce e for education na shi ke na it i a b c d e seven f for fiqh f for furqan f for fath duk wata kalma ku kawo ku musulman da a b c d din ma zo kana a for apple ne apple an ci an ci ne G4 ko kan ta gurguje G4 gharaba la aghlibanna ana wa rusuli H4 GH huda H4 hajj la samu li hajj HI I4 iman kan inda kuma take I4 ihsan I4 islam ikhlas هن اي جيمو جنة الله اكبر الجنة هي المسؤولية الله تبارك وانا نجم امسلم تدبوكم كيف بقال سامنا كعبة كيف ممكن تشي كيف كانوا جاي اه to kano ba gidan musulunci ba amma ana maganar ka'aba ai ba maganar kano ko wace maganar taimama bayan garuwa kuma ke bayan ke sai ne an guje sai ne elko ke elko hiv ina jin ke sai elko to elko ne na la ilaha illallah allahu akbar klm madina m makka m muzdalifa m مسلم مؤمن الله اكبر ام ام فور نور الله نور السماوات والارض اه ام ام سيمري ام سيمري او تو اخر مثلا gaskiya odar nan yau kuma shi in kun samu ogu gaya ma da ya gaya ne people prophet kuma o na gaya mu ko ku samu kalmar larabci ba ku nemo kalmar turanci mai kyau na o mara ofan yayi yayi masha Allah masha Allah abu guji abu guji lokaci na tafiya o p q for Quran q for qibla q for da sauransu قران اسمها q7 arno rahama rahama rayyan riba ramadan kwanan fi ramadan allahu akbar ar sami elfo salam siyam sadaqa sunna matsayin sunna a addinin musulunci elfo we partners are all P to R S T Tawba T Tawheed Taqwa Allah ta samu cikin aran taqwa T sai ne Q U Umma Umma Ukhuwa mu so muke larabcin ne ya shigo a musulunta da abcd din muna kiran su aslamatul ma'arif islamizing the science kuma ne bayan da nan sai ne mu kare mu kare mu tsora sai ne v ha da mu tsora v v v kuma kuma kuma ne ka kame kyau v ba aya qur'ani na'am visit ko kuma virtue mun san kalmar virtue v i r t u e virtue wato mutunci kenan da turanci virtue in ka ce virtuous woman mace mai mutunci Allah ka ba mu virtue v ta ne w na wisdom eh mun san larabcin tukun wudu walima wahda wahayi insha Allah insha Allah W sai me kai ku dole ke ta why why why yaqin Y Z Z zakat zuhudu ko haka ba me nake nufi da wannan ne bas ana urin da bas ana kun wato ƴan bokon da aka ce wai suna halaka mu koma kan magana za ta su fahimci mai ce ce ma bokon ba to shirme ne kawai an gane ƴan boko a ƙida kenan shi zan ce a wannan gabar li'anna shay'a bi shay'in yuzkar a musuluntar da bokon da sauransu misali kun fahimce ni na koro muku tarihin sunna na gaya muku na faɗi matsayin sunna a wannan gabar muke haka ne yawa cikin gabar na nuna muku yadda ba zai yi ba ka fahimci musulunci sai da annara ta kalluba wace ka fi sana farzan qiblatan okay Allah ya ce mun ga ya rasulullah za mu canza maka alƙibla kenan da annabi ya je madina sallallahu ya daina kallon ka'aba ina yake kallo a matsayin ka'aba a ina a ina baitul maqdis a ina Allah ya faɗa Qur'ani waye bayanin cewa baitul maqdis ne manzo Allah to sunna ce bayanin kai ce ba ranka da قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتسمع تهاوركما وصل المسلم Allah ya ji matan nan da take ja in ja da kai game da mijinta ya manzon Allah da Allah wace ce na'am Allah ya ce kawai Qur'ani waye bayani to ka ce ba wani da bayanin annabi ashe halakakke kake ina ba ku misalai ne ku rike tambayoyin ku san bata ke kai da ita ce gaba ta gaba ko kun san har wasu suna cewa imani ba sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba ka cire wallahi cikinsu zan gaya muku sunayensu irin su muhammad shaharu irin su ali kiyali irin su ruhi mansur irin su muhammad hidaya ko kuma gawaya dai kafo a tattune shi yasa muka yi daura kwanan nan mai taken munkir sunna al-mazhabu dal an al-qur'an wanda duktur haifan dal'a ya bayani akai to dole ne Allah ce la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumun ku yi bayani ga mutane kar ku yi li'anna sukuta 'ala al-munkar munkar shirkan munkari munkari a gurguje tambayoyin suna da yawa ma nan sa min ayatin aunin siya na ake bi khairin aunin siya al-ma'ar kulishin qadir cikin matsara ayar 103 to shi kenan menene annasku ya ake ganewa sai ka je zuwa ga suna suna nan da yawa to wannan a takaice ya isa ya nuna muku ne matsayin sunna a musulunci musuluncin mu shika-shikan shi nawa ne na shika-shikan shi nawa ne Qur'ani ya faɗa waye bayan shika-shikan da saka ce ba ranka na magana a annabi akwai cikin ku wanda ce shi fa sallah ma duka duka sallah biyu kawai zai a dan shi Qur'ani ya faɗa kuma ya kafa da Qur'ani kun gane wace aya ce ba ita ma ba wa zai bani aya أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سورة شاوكة سورة إتبتي شي wanda yake nufi Allah ta'ala ce ne idan Allah ta yake cewa min ba'di salatil fajr to Allah ya faɗi fajr wa inna tabarruna thiyabakum min al-fajr min ba'di salatil isha ce su kadai Allah ya faɗa rana ba zai sallah ko rana wannan ma sun yi inkarin sallar juma'a wallahi ma gaba ɗaya wani addini daban suke su kuma kun san su waye malaman su yahudawa ne ya za mu yaki musulunci ko fara cancakar sunna to bayan kun ji wannan sai mu je gaba ta gaba don mu karkare mu tashi da wuri kuna fahimta ta ko to yanzu abin da zan annabi Muhammad shi ne ya faɗa a cikin hadisi wanda ke nuna mu'jizar annabi karara kun gane hadisin abu dawud ne ku yi hadisin yake cewa ala a wannan lafazin ala ku tsaya hal asa rajul annabi ce a ƙarshen zamani za a samu wani mutum sai dai ce wani mutum yablughu hadithu anni hadisi na ya je kurbin shi ya ji وهو متكئ على أريكته ya kishin gida a kan gadon shi haka malamai suka ce yarna maka bai ma fita neman ilimi ba ilimi ne ke magana yana raye fiye da shekara dubu da ɗari kuɗi ce za su zo a ƙarshen duniya masu jami'a da sunna ga hadisin yana kishin gida akan gadon shi fayar sai ce bainana wa bainakum kitabullah kaga jama'a ba ruwan da hadisi littafin Allah da shi annabi ne ke cewa za su zo karshen duniya a to su zo ba to ai shi wa ma yantiqu ne anil hawa min illa wahyin yuha cikin sura 54 suratul qamar an gane ko to shikenan sai ne cewa littafin Allah ya ishe mu فما وجدنا فيه حلالا إلا حللناه دك أبن مكسامو هل القرآن شيزام لك وما وجدنا فيه حراما حرمناه دك أبن الله شي حراما من القرآن شيزام أيكي لشي لا إله إلا الله النبي لا أسامو وانت ذي هكا أكرشن زمني تسأل النبي وإنما حرم رسول الله جماعة bayan ya faɗi za su bayyana mutane kuma sai ce ku sani abinda manzan Allah ya haramta kamar abinda Allah ne ya haramta don ya ce mun yi daga rasula faɗar a kuna ji na ko to annabi ya ce wannan zai faru wannan hadisi tabbatacce ne wato sunan da turmi ya rawaito hadisi mai lamba dubu biyu ɗari shida na hudu saboda mujabi cross checking haka abu dawo da hadisi mai lamba 4,604 haka kuma wato da bambancin lafazi gani a shi ya faɗa to kusan abin da ya faru malamin da ya yi masanunu abi dawo da sharhi watan sunan shi shamsul haqqil azim aradi wannan malami shamsul haqqil azim al'abadi mai aunin ma'abu an haife shi a shekara ta 1859 ya rasu a shekara 1911 ya daɗe da mutuwa sai ce wallahi kuma babban malami ne a indiya ya ce abinda annabi ya faɗa wani mutum yana kishin gyaɗe a kujera yana takama a ce hadisi bara sai mutumin nan sai ya bayyana kawai sai bayyana a ina a yankin punjab sai ce wannan hadisi na daga cikin mu'ujizar annabi ya ce za a yi kuma a yi to wannan zai kara maka imani wajen riko da sunna sosai da sosai shi wannan malami malamin hadisi ne na fiƙo a ƙasar indiya yana cewa a lokacin da yake sharhi kan waɗannan hadisan da suka yi ishara zuwa ga bayyana da kuma fitowar irin waɗannan mutane ga abin da ya ce bari koro muku larabcin shi sai ce waraka zahara mu'ujatun mutum nabi mu'ujar annabi ta bayyana sallallahu alaihi wasallam wa waqa bima akhbara bihi wallahi abin da ya faɗa ya bayyana sai ga wani mutum ya fito a indiya sunan sayyid ahmad khan ku rike tarihinsa Ahmad Khan shi ne wannan tsayatu za a shi da gemu buzu-buzu a nan banza wata la ilaha illallah kuma lokacin da ya bayyana lokacin ingila tana mai indiya mulkin mallaka kuma abin yana damun su ya za su yaki musulmi suka ce ku fara da taɓa sunna tuka ku cancake ta ku rusa ta daga nan sai ku je da ƙwararri al'abari haka ya ce sai yake cewa wannan mutum kharaja min al-punjab daga punjab ya fito min taqlil hind daga india wantasaba nafsahu bi ahli al-quran ya kuma ce shi yana cikin ahli al-quran sai ce wa shattana bainahu wa bain ahli al-quran yau shi da qur'ani ai an yi barama bal huwa min ahli al-ilhad yana cikin masu ilhadi masu ilhadi ilhadi shine musun Allah Allah babu shi ma gaba suna nan a zamanin yau su ne suke yakar addini ta hanyar taɓa sunna da zanzar taɓa ƙwa'ani ilhadi cikin ku yan boko ana kiran su da suna atheist atheist wanda suke da aƙidar atheism da su da yan agnosticism yan uwan juna ne so agnostics suna cewa kila Allah na kila bayan su kuma abin kai tsaye Allah ba shi akwai kuma yan ilmaniya yan almana yan akalaniya akwai kuma yan tarwiliyun ɗaliban nazara kusa dumi magana a kansu to su tarwiliyun munafukai ne su ka ilhadiyun ƙarara sun ce Allah ba shi suka ce to ya kar musulunci da duk cikin addinai ba wanda ke ba mu wahala mai ke sai musulunci amma kiristanci sun rusa shi sun shiga cikin babu sun rusa a cikin bible littafin su mai suna john 3:16 da abin da suka fara okay haka yahudanci haka addinin zoroastrian haka taoism haka duk wani izin izin da iska sun taba suka ce gagarwa shi ne musulunci ya zami ko fara rusa littattafan musulunci ku ce hadisan da aka rubuta karya ne ai ba su ga annabi ba abu da rage mai karya ne haka suke zaki to sai su zo da zakin baki za mu ɗauki nauyinsu ɗaya daga cikin malamansu profesa ne a jami'ar azhar an gane ko amma da malaman misra suka fahimci ya kauce daga hanya sai suka kore shi daga jami'a ana koren shi sai amerika ta ba shi kujerar karantarwa a jihar virginia don ku sani wala ya zalo na yi kati dunakun hatta ya rudukun an dinikun ya nisa za su ci gaba da yaƙar ku ba za su tsaya ba har sai sun kautar da ku gabarin addinin ku amma in istata'u in suka samu iko to haka wanda ba su iko din da ni da ke da mu idan muka yi sakaci muka yi sakaci ko da sunna Allah ka tsare muka kare to kun ji abin da al'abadi ya faɗa game da wannan mutane to sannan kuma fitattun malaman su bari in ɗauko muku a gurguje wato kamar guda shida waɗanda suka bayyana na farkon su na gaya muku shine sayyid ahmad khan sayyid ahmad khan wannan mutum an haife shi 1817 ya mutu 1897 malam mahmud mazru'a yake ce tarihin inkarin suna inda ba zai cika ba sai ka ambaci wannan mutum saboda sharin da ya kawo da fasadi da banna a takaice nake koro su na biyu ɗayan su ana kiransa jirar ali an haife shi a shekara ta ainihin 1944 ya rasu 1890 da ainihin biyar yana daga cikin waɗanda suka assasa da'awar suna ba da ita ba da hadisi sai qur'ani zalla yayi inkarin malamai ya taɓa darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk malaman musulunci ke da hurmai ne na uku wanda kusan ya fi su hadari shine abdullahi jakaralawi ko jakaralawi daga yankin jakaral ta indiya wannan mutum a haife shi a dubu talatin ya mutu 1914 me yasa ya fi hadari saboda shi ya fara ma karatun hadisi har ya yi zurfi a ciki to me ya faru ya ɗauki lokaci yana kare hadisi daga ba sai shaɗan ya masa fitsari a ka sai koma yana caccakar sunna shi yasa ko kina gani kina kan daidai wallahi ki roki Allah ya tsare miki imani Allah kuwa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد dole mu ta wannan mu ji tsoro saboda zuciya a hannun Allah ya karanta hadisi kamar Abdullahi Qasimi ne mutumin Qasim a Saudiya Qasim sai da ya rubuta littafin da Limam Harabi suka ce kai Al-Qasimi ya sayi aljanna saboda wannan littafin karshe ya mutu muni kafin ta abun tsoro ne kada ki dinga jin cewa ai ke mai hijabi mai ibada ba a Allah da ki roƙe shi rike miki imani ki kawai wanda kika ganta ta bace ki roƙi Allah shi da ke ke kanki ba sai ba sai shirin ki kai ba Allah Allah ka tsare ki to raka wannan mutum na uku kenan a gurguje a ga min lokaci yayi karamakumullah musamman ne ke mun fara ankare na hudu ana kiransa ahmaduddin ibn khaja al-amirtazi al-amrattisri sunan inda ne da walan fada an haife shi a shekara ta 1861 ya mutu 1836 ainihin shida shi kuma ya ɗauko karatunsa na ɓata inkarin sunna ne daga sayyid ahmad khan ya rubuta littattafai da yawa mai suna al'ummar islamiyya an gane ko sannan kuma ya yi amfani da karantarwa na 'yan ɗariƙar ahmadiyya kun san ahmadiyya? kun san ahmadiyya ba ko? to ahmadiyya su ma inda suka bayyana shugabansu shine gulam ahmad mirza gulam mutanen ingila suka sa shi goye da awar cewa shi ma annabi a yi kwarai kuwa suna da asibiti a nan karo ana ta unguwa da yake cewa kana ahmadiyya a kan ko ku sani ba ai sunan ne ai to wannan mutumin yi da'awar annabci aka ce da shi kai Allah fa ya ce walakin rasula wa khataman nabiyyi sai ce khatam ba ana nufin cikamakin annaba ana nufin zoben annabawa ne haka ya rubuta ayat Qur'an to saboda kalmar khatam na daukan Qur'ani na daukan wato cikamaki kuma yana daukan mai zobe ɗin to wannan mutum shi ma ya bayyana bayan ga su kuma sai wannan fikira ta yi transfer ta koma misira aka samu mutane mai suka ɗauki wannan aƙida mai haɗarin gaske fitaccen wanda ya yaɗa wannan aƙida a misira shine ashid muhammad abdu muhammad abduhu almajirin jamaluddin afghani ne an haife shi 1849 ya mutu 1905 a lokacin shine shugaban jami'ar azhar babban jami'a ta farko a duniyar musulunci an gane ko wanda shi almajiri ne kamar da na faɗa na ainihin jamal din al-afghani ya yi waɗannan abubuwa masu haɗarin gaske ba sai na ba ku detail din su ba na biyar ɗaya ana kiransa at-tayyib at-tabi muhammad taw shi likita ne an haife shi a shekara ta 120 shekarar haihuwar a yaras a wannan shekarar shekarar da aka haifi mala aminu kano kenan aminu kano na can 20 aka haife shi shi kuma wannan mutum ya mutu a lokacin shi ma yana rubuce-rubuce a cikin wata mujalla mujallar almanar saboda haka sai fara yada da'awar babu ainihin hadisi wato kala-kala daga shi sai a sheik muhammad rashid rida rashid rida subhanallah yana da mujallar almanar an haife shi ne 1965 ya rasu 1935 amma daga baya shi rashid rida wallahi ya tuba ya bar wannan shirin kamar yadda dr mustapha sadda'i ya faɗa mai littafin as-sunna wa makanatuwa fil islam waɗannan su ne daga ciki to amma abin sannan kuma yan zamani akwai muhammad shaharo shi dan siriya ne amma mulhidi ne yana yaƙar sunna yaƙar manzon allah ma ƙarara an gane ko akwai dr subhi ahmad mansur ɗan na gaya muku malami ne a al'azhar suka yi fatawa cewa daddai ne kafiri sai amerika ta bashi masauki a jihar a virginia akwai muhammad hidaya shi cewa shi ne mai cewa shi sallar guda biyu zai alfijir da kuma sallar abin da sauran surututu wasu suna yi ne da jahilci kamar misali mai tasiri lokacin da ya bayyana da ke ce allah tasiri daga nan aka sami suna mai tasiri ai mun san lokacin muna in primary lokacin da ya bari a kanan nan 1980-81 abin da yake cikin in ka sa agogo sai ce Allah ta ne agogo radio Allah ta ne tun da ba bahaushe ba to shi ne aka sami shi mai tasiri to sun zo da wannan to su waɗannan na zamani da ake jin su kamar wato ayan tumaki zuwa wajen yanka ba su da ma tarihin wannan al'usulun tarihiyar makircin kawai ɗan abin yana za ba mutum ne ya halaka ya sayar da lafiya to dan haka lokaci ya riga ya rage sauran minti biyar kun fahimci sakona da kyau kun fahimci tarihin sunna na ce sunna ta kasu gida nawa mu yi dajiya da rambo gida nawa akwai sunna ilahiyya jamil akwai kuma sunna adiyya akwai kuma sunna nabawiyya akan wannan muke magana sunna nabawiyya muka koma sunna ilahiyya ta kasu gida biyu akwai sunna jariya akwai sunna kuma kharika kun fahimta ko sannan kuma ne muku maganin alakar sunna da qur'ani a mataki nawa na'am sannan annabi shine mai fassara qur'ani ba yanda zaka yi bisa dalilin ayoyi da yawa rututu har imamu ahmad kamar da ke cikin zafi ibn baqa al-ibana yake cewa wallahi na binciki qur'ani wurare 33 suna magana abi annabi abi annabi ya salam to waɗannan sun nuna mana ba ka da mafita idan baka bi sunna ba za ki taɓa fahimtar qur'ani ba sai an koma zuwa ga wanda aka bashi tambayoyi da za mu yi musu mun riga mun yi saboda haka menene hukuncin waɗannan mutane bayan mun ji duk wanda ke kan aqidar inkar sunna ba musulmi ba kawai haramun ne a ba su aure haramun ne ka auro irinta sai ka auro kajama kajama ke kun fahimce ni ko kuma menene maganin ku tashi ku yi karatu wallahi in ba ku karatu sai ka zama kamar tamola a dakika can a buga ka can ilimi ita ce mafita sannan da shi ne mafita sai kuma geza na faɗi geza ko kuma ita ce geza na faɗi geza gezar da nake nufi shi ne ɗauraya da rambul da dajiya wani abu ne ya faru shekaran jiya muna cikin tafsiri sai na ga comment da yawa daga ciki ba a so ma na faɗi to amma saboda yana faruwa ne wai wata yarinya ta turo ba sun ya suka shiga shafi na ina masu neman auren sunna a aiko wannan su to ma abin da bani mamaki sai an take bayani ita yar kaza ce shekarunta kaza ga tsayinta ga launinta ita chocolate ce wai a nan kuma duk wanda ke so je tare a sokoto sai in barkar je sokoto a misali ba misali to wai abin da nake nufi me ya kai ga wannan jalli na 'yan mata suna tallata kansu haka matsaloli da yawa kun ji dajiyar kenan yawanci yaran da ke zuwa boko college of education university polytech yawanci auren da ya jinkiri mai zama jinkirin ruwan ido sai mai mota ya zo sai mai kwandala sai mai maiko na biyu a ƙidar sai an yi boko sai kin kawo digiri kafin a yi aure yana faruwa ko baya faruwa na uku zugi ziga ziga zigi yanzu ke sai kije ki aure da shekarun ki yanzu yanzu idan kuka aure yanzu kuka yaya ya faɗi ya mutu fa ya barke nauyi sai ka ce mutuwar akan maza kawai take bayan ya ce kullu nafsu menene to shine gezar da muke da faɗa ne saboda duk yana shafan da yawa da cikin wani lokaci kuma iyaye ne a ce ai ɗan kabila kaza ne ba kabila ba ta musulunci ba rashin misali to amma laifi ne dan an ce akwai kungiyar masu auren sunna ba laifi ba ne ni abin da nake cewa a cewa yarinya mai tana tallata kanta ai ba daidai ba masu shiga instagram har munin ya kai allahu akbar wasu ga yarinya tana tallata jikinta tsirara tana turawa kin zama alade kin zama kariya ƙwararren sha'awar kitun ai biredi da baya cikin leda da wanda ke cikin leda a bakin titi wani zaki saya hausa ce in kun gane hausar to da haka wannan shine abinda nake nufi geza wannan kuma shine dajiya shine karshen abinda nake so na gaya kuna jina Allah ina tawassuli muna tawassuli da wannan zama ya Allah waɗannan bayan ka duk gaba ɗaya ya Allah ka san bukatun Allah ka biya musu wannan majalisi Allah ka ƙara mai albarka malam Allah ya ƙara mai lafiya kan wannan jagoranci muhimmi kwarai da gaske in kuka gayyace ni na zo to ni aka yi wa alfarma ba ni alfarma domin kamar kaɓaki ne na abinci aka ce wanke hannu kai ma ka zo ka ba shi yasa nakan yi maza da zarar malam ya kira ni ba na ƙasa a gwiwa dan uwana ne abokin gwagwarma shekaru arba da haka ni na zo na ga waɗannan fuskoki na ko me aka yi wa alfarma dai fatan mu dai Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin bi maqdasin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim ku sharuwa lafiya a zo tarawih lafiya a karanta qur'ani dan Allah akalla ku saukan qur'ani sau biyu sau hudu kun yi alkawari kun yi alkawari a'a tsakanin ku da wa alkawarin wallahi zai yi ku roki Allah ya wasu rai wasu alaikum wa rahmatullahi